أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masjid furqan ke wannan anguwa ta tsakuwa domin gabatar da karatu a cikin alkur'ani mai girma da kuma bibiyan ma'anoni na wasu ayoyi yau sha biyu ga watan muharram shekara ta 1447 wanda ya daidai da 48 wanda ya daidai da 27 watan 6 shekara ta 2026 sati da ya gabata mun tsaya a kan aya ta 132 inda allah maɗaukacin sarki ke cewa ba zai urla wa ɗaya rasula la'allakum turhamun kuma ku yi biyayya ma Allah sai biyayya ma manzansa bimtisali awamirihi wa jitabu nawahi da kamanta umarni da ya bayar da kuma nisantar hali da yi la'allakum turhamun domin tabbas za ku samu rahama sai Allah madaukakin sarki ya sake kira yace wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum kuma ku yi gaggawa ila maghfiratin zuwa ga wata gafara idan Allah maɗaukacin sarki ya kira abu wanda yake na kira ya kawo shi indefinite malumai na lugga suke cewa an nakiratu tufidul umum ita nakira tana fa'idantar da gamewa ne tunda ba a yi specifying wace irin gafara Allah zai yi wa mutane da suka yi gaggawa zuwa ga aikin alheri to shi yasa sai malumai suka ce ai an nakira tufidul umum shi yasa gurabe da yawa da Allah ya kawo sakamako ya kawo shi bin nakira to wannan shi ne suke cewa fil umum kamar yadda Allah ce eh ya yi wa ladina amanu ku an kusa ku wa ahlikum zai ce nara shi ma wannan malamai suka ce ai dukkan wani nau'i na wuta da Allah maɗaukakin sarki ya ambata da ma wanda bai ambata ba takan iya dukkan mutum to shi yasa Allah madaukakin sarki yace to ku kare kanku da iyalanku da ahalinku daga wata wuta bai faɗi wace iriya ba ce bi ma'ana kowace irin wuta za ta iya shafa mutum ma damar ne bai kare kansa tun a duniya ya ba su tarbiyya masu mai kyau ta yadda suka tsaya suka bauta Allah Ubangiji kamar yadda manzon sallallahu alaihi wasallam ya koyar Allah maɗaukacin sarki ya ce wasari'u akwai ayar da ta zo a ƙasa wanda ake cewa sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi sama'i wal ardi sai ce to ma'anar su ɗaya ne wasari'u ai wasabiqu wa badi ku iyo gaggawa zuwa ila magfiratin zuwa ga wata gafara min rabbikum daga ubangijinku wa jannatin da kuma wata aljanna bayan gafara min zai biyo baya wata aljanna ne bi ma'ana dukkan nau'i na aljannatayya da Allah maɗaukakin sarki ya ambata idan mutum ya gaggawar yin aiki na kwarai to Allah maɗaukakin sarki ya kan iya sakan ya da ɗaya daga cikin wa'annan aljannatayya da ya lissafa mana da kuma ya tanade su domin mu mutane shi yasa aka ce wa jannati da wata aljanna arduwa arduwa samawati wal ardu aka ce faɗinta kamar faɗin sammai da ƙasai ai ka ardi sama ka ardi ma kamar faɗin sama da ƙasai su biyu kenan Allah madaukakin sarki ce wa iddat lil muttaqin an tanade ta ne ga masu takawa ita wannan aljanna da faɗinta kamar faɗin sammai da ƙasai ne a suwa aka tanada sai Allah ya ce uiddat lil muttaqin an tanade ta ne ga waɗanda suke da takawa kamar an tambaya mai sauraro kamar yayi tambaya ya ce to su wane ne masu takawa sai Allah ya kawo mana siffar su a ayoyi na gaba sai ce alladhina yunfiquna fi sarra ai waɗannan masu takawa din sune yunfiquna fi ta'atillah suna ciyarwa fi ta'atillah wurin yi wa Allah biyayya fi sarra'i a cikin lokacin da suke da yalwa waddan ra'i da lokacin da suke cikin kunci shine fil yusri wal usri lokacin da suna da shi za su yi ba su da shi ma suna kokari su yi to wa'annan su ne siffa daga cikin siffofi na almuttaqin da Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wal kazimina al ghaiza da kuma wa'anda suke kuma suna min gimtsewa fushi shine in ka zo ga musu abu na fushi sai su kau da kai akan fushi to suna mi suna gimtsa fushi saboda ni fushi yana iya haifarwa abubuwan da na sani shi yasa idan ka musu abin da za su fusata sai su matsa a gurin ko kuma su daina magana su shiru ne akan abin da zai sa su su fushi wal'abina anin nas kuma su ne wa'anda suke wa afuwa a mutane saboda ni yin afuwa ga mutane Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul nur dangane da hadisa da ya faru ga nana Aisha radiyallahu anha Allah madaukakin sarki a can gaba sai yake cewa wala ya'tali ulil fadli minkum wasati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal yaku wal yasfu ala tuhibuna ayyuhsallahu lakum wallahu ghafurur rahim wannan malumai da yawa suka ce wannan aya ta sauka ne dangane da sayyidina ababakar saboda abin da ya fara da yarsa na aisha sai ya samu daga cikin waɗanda suke yada ƙaryar akwai wani bawansa wanda ba irin kyautata da baya wa bawan amma sai ya zamto ya biye shedan shi ma da shi ake ta faɗan ƙarya da ƙazafi a nana aisha da ya ji wannan abin ko bayan allah ya wanke ta an saukar da ayoyi guda goma wasu malamai suka ce goma sha ɗaya tun daga inda lalazina ja'u bil iski usbatun minkum la tahsabu sharran lakum bal huwa khairun lakum li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm to har zuwa karshen shafin ayoyi guda goma sai yake cewa in Allah da wannan duk kyautata da yake bayani ku duba ba abin da yayi wa Esther Esther san ko ummul mu'minin bayan ummul matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine da ya faɗi haka sai Allah ya saukar da wannan aya yake cewa kada ma'abota falala su ƙi taimakon mu makusanta masakin mabukata wanda ba su wal muhajiri na fi sabilillah da wanda suke hijira fi sabilillah suna da bukata kana da shi ka ce wane ya taɓa min abu kaza ba zan masa ba to Allah madaukakin sarki ga nan sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da wani ya ma bai kai irin abin da aka yi wa matar mata ai ko ba ma yar ka bane a ce ummul mu'minin a samu wanda ya mata kazi me yasa muke kin wasu daga cikin aqidu na shi'anci ne ina taba wasu daga cikin alul baiti ne da sauransu da kuma sahabbai shi'a rafidiyya sun ware wasu sahabbai sun ce da su za su sun ware wasu alul baiti sun ce da su za su in dai mutum yana kan rawafi rawafi ne shi to dole sai ya la'anci wasu daga cikin alibaiti to amma sai aka samu wani to ko da kai ba sai dina abokan ba ya kamata ka kyamaci ne wannan abu to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ce kada wanda yake da falala ya ce zai yi taimako a wayannan asnaf na mutane sai Allah ya ce wal ya'fu kuma yayi afwa wal yasfu sannan kuma yayi kauda kai akwai bambanci a tsakanin afuwa da kau da kai za ka iya mun abinci na yafe ma amma duk ran da zan kafe na kina abu shi kuma kau da kai bayan na yafe maka na mance da abin da goge shi a memory mu ci gaba da mu'amala wanda in ka tuna min abin ma yana yi tunani in tuno shi shine eh kau da kai akai sai Allah maɗaukacin sarki ya ce ala tuhibuna ayyal firallahu lakum shin kuma ba kwa so Allah ya gafarta muku ne in kana so Allah ya gafarta ma ka san dai a matsayin ka na dan adam ba annabi ba kai ba masu yi bane ashe to zaka iya dole ne ma sai kai abin da ba daidai ba komin ƙanƙantarsa to da haka Allah in ka lissafa ni'imomin da ya ma ka saba masa wani kai da gangan wani ba da gangan ba kuma kake nema Allah ya gafarta ma kai dan dan wani abu da dan adam abokin kai ma abokin halitta ne dan uwan kai maka ka ce ba za ka yafe ba har duniya ta nade kuma a hakan Allah da ya ma ni'imomin da suka fi abin da kai wa wani shi ka saba mar kuma ka ce yafe ba shi yasa Allah ce to shin ku din ba kwa so a gafarta muku zunuban ku ne wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai to Allah madaukakin sarki yace su wa'annan almuttaqun din su ne wa'anda suke ciyarwa fi sarra'i wa dharra lokacin da suke cikin yalwa da lokacin da suke cikin kunci kuma suna ginsa fushi suna kuma afuwa wa mutane wallahu ghafur wal 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin kuma ka sani lalle Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa bi hadhihi af'al ga wayannan ayyukan da Allah madaukakin sarki ya ambata Allah madaukakin sarki yace walladina idza fa'alu fahisha sai ya ci gaba da ba mu labari akan siffofin wayannan almuttaqun din da ya faɗa sai ya ce su ne wayanda suka aikata alfasha wasu malamai suka ce zamban qabihan mummunan zunubi ko kuma sai aka ce kazzina kamar zina au zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu shine ma duna zina abinda bai kai zina ba mutum yayi laifi laifin da bai kai zina ba zakarullah sai su ambaci Allah su kirayi Allah ai zakarullah fastaghfiru lidhunubi sun kira Allah sun ambaci Allah domin ya gafarta musu zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ai la yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai gafarta zunubai face Allah madaukakin sarki walam yusirru ala ma fa'alu ai walam yadimu ala ma fa'alu ba sa dawwama akan abin da suke aikatawa ko abin da suka aikata lokacin da suka aikata suka tuna Allah sai suka roƙi Allah ya gafarta musu daga nan kuma ya suka ciru suka je da yin wannan abu kun ga sun an sami taubatan nasuha annadamu ala ma fata wa niyyatu alla ya'uda ila dhanbi fi ma baqiya alayhi min umri wa ay yatruka al ma'siyata fi sa'atiha wannan gurbin shine wa ay yatruka al ma'siya fi sa'atiha mutum ya bar sako a lokacin da yake yin saban in kana mutalabbisan biya in ya zanto mai cuɗanya ne da shi in ya batta kuma har abada ba zai ƙara waigowa in ya tuna ta ma ransa ne zai ɓaci to wannan shine shuruɗin tauba amma ba na tuba in wani ya taɓa ne ce wannan bai san da bada kai ka san me nake kuwa ka san abin da nayi ko baka tuba ba har kana ikirari da abin da kai saboda mi baka yi nadamar abin da ka aikata ba kuma mi hadisi ya tabbata ake cewa annadamatu taubatan in nadama ma tuba ne ba wanda zai nadamar aikin da ya sai wanda ya tuba shine Allah madaukakin sarki yake cewa astaghfirullah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun alhali suna sani ba sa dawwama a cikin aikin da suke alhali suna sani ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim waɗannan sakamakonsu shine gafara ne daga wajen ubangijinsu wa jannati da kuma wata aljanna ta jiri min tahti al-anhar khalidin fiha wanda korama ce suke gudana a karkashin berayenta khalidin fiha suna masu dawwama a ciki wa ni'ma ajrul amilin Allah madaukakin sarki yace madalla da aikin masu aiki ai madalla da sakamakon masu aiki kun ga kenan anan sai mu fahimta cewa har cewa kowa ya komai ba komai aljanna ta ne rabu ne wallahi a nan allah ya karyata su wani ima ajirul amili madalla da sakamakon masu aiki ashe ba za ka samu aljannar ba masu kayi aiki allah maɗaukacin sarki da ya kawo innan ladina amanu wa amilin salihati lallai waɗanda suka yi imani suka yi aiki tukuru sai da ya kawo su guda goma alkur'ani guda goma ne car a cikin alkur'ani kuma dukkansu suna faɗan ne sakamakon mi wanda ya yi aiki ya yi imani ya yi aiki tuku inda za a mura mai misali hati wa akbatu inda za a mura mai misali hati inna lanu inda za a mura mai misali hati lahum inda za a mura mai misali hati lahum jannatun tadu lahum jannatun na'im inda za a mura mai misali hati kanan lahum jannatun tadu innal ladina amanu wa amilu salihati inna la nudiru ajra ga sanan dai guda goma ne a jiki to Allah madaukakin sarki ya karyata masu cewa kai komai ba komai aljanna ta mulki wallahi raban ka shine ka tsaya ka gina duniya ai ka gina layuwar ka tun a duniya duniya wurin aiki ne wurin shuka ne layira kuma wurin girban abin da kai Allah madaukakin sarki ya ce qad qalat min qablikum sunan hakika wasu sunnoni sun gabata sun gabace ku ai qad qalat qad mabat min qablikum sunan wasu hanyoyi sun gabata ko wasu lokuta sun gabata gabaninku fasiru fil ard Allah ya ce to ku yawo a doron ƙasa wannan yawa ana yi wa magana ne a mummune wanda suka imani za su iya hankalta shi ne aka ce ayyuhal mu'minun walau bi tafakkur yace ya ku mummune ku yawo a doron kasa ko da da tunani tafakkur da tunani yanzu Allah ya hore mana waya da zaka iya kamar Jordan akwai gidajen tarihi a cikin Jordan zaka iya zama a wayar ka yanzu nan zaka yi sashi a nuna ma lungu da sako cikin duwatsu yadda samudawa suka fafafike shi aka yi abubuwa har da wasu kayayyakin su wannan a tafafu ne sai mutum ya iya tunanin da zai iya faci ne gani ko kuma mutumin da yake da arziki zai iya shiga cikin kafafen duniya ya je ga abubuwa da tarihi shine Allah madaukakin sarki ya ce tanzuru sannan mutum ya kalla ya gani kai fa kana aqibatul mukaththibin da ya karshen masu ƙaryata manzanni su ya duba ya gani ya ƙarshen su yake wa'anda alƙur'ani ya ce ba mu labarin su ya je ga guraben da suka zauna guraben da suka zauna kamar ma ba a taɓa halittar mutum ba da ka gare ka ga ƙofa tsayin ta ya fi kwalwaya a ce ma mutum ne yake wucewa ta wurin kai kuma in ka zo gaba ɗaya ba ka fita ku ɗaya a wurin ba za ka wuce kuma cikin duwatsu sai ka rasu ta yaya aka kwafuke su amma ga sunan Allah ya ba su gidajen sun wanzu su kuma babu dure su ba alamunsu a doron kasa shi yasa Allah ce kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mutadin hada bayanun linnas Allah ya ce hada alquran wannan alqur'ani bayanun linnas bayani ne ga mutane kulluhum dukkan su la yanfa'uhum lima yanfa'uhum ga abin da zai amfane su wa yajlibu lahum an-nasr ya kuma jawo musu nasara ala aduwwihim akan abokan gaban su wa hudan kuma shiriya ne min ad-dalal daga bata wa maw'izatan lil muttaqin kuma wa'azi ne ga masu jin tsoron Allah wala tahinu ay wala tad'afu kada ku raunana in an kiraye ku yaƙi kada ku raunana an kitalin kufar ga yaƙan kafirai wallahi kun ga wannan rubutu mutum ya samu fikira ta iya rubutu akwai yadda zai ya samu fikira ya iya rubutu da zai ringa wallafa a social media domin yaƙan kafirai kamar yadda su ma suke irin wannan fikirar rubutun domin su yaƙi musulunci to ya kamata ba wai mu ringa ɗaukar social media kawai abu ne wanda za mu ringa chatting muna ɗora hotunan mu muna ɗora abin dariya ba a'a wallahi ya zama min ya zama wasila ne hanya ne da zai kai mu ga wallahi ta farki mai kyau ya zamto social media abu ne da zamu rinka yada da'awar musulunci kamar yadda wa'anda ba musulmi ba ba sa jin kunyar yada addininsu to wallahi min babu aula mu muka fi cancanta da a ce addininmu a social media mun fi kowa yada shi amma idan ka ga abu na hauka sai kaga an ce ma musulmi in kaga zancen banza sai kaga musulmi zai wala kaga arniya ta je tana tallan karuwanci da anibiya amma ya kaga musulmai su suka cika tiktok sai dai yanka gani ya nema ya zauna tura amma namu na gida wallahi zai wahala ka ga suna irin wannan kallon amma mu mun mai da su kawai guri ne da za mu yi masha'a ba mai kallon ki to Allah na kallon ki da haka mu kiyaye sai Allah maɗaukacin sarki ya sakan ya mana da sakamako mai kyau shi ne Allah ce wala tahinu kada ku raunana in wurin yaɗan kafirai wala tazanu kada kuma ku yi bakin ciki wa antumul alauna ai wala tazan kada ku yi bakin ciki alama asabakum bi uhud akan abin da ya same ku na yakin uhud aw ghairi ko wani ko wani yakin da ba anil amakin na daga gurabe abin da ya same ku a wasu gurabe wa an timul alaun kuma ku ne su sani ku ne maɗaukaka musulmai su ne maɗaukaka al'islamu yi ulan wala yi ula ale musulunci shi ne a sama babu kuma wani wanda zai ɗaukaku a saman musulunci da haka musulmai su ne a saman wa'yanda ba musulmi ba bilgalbaci alayhim saboda galaba da musulmi za su samu akan kafirai in kuntum mu'minin in har kun kasance ku mu'mine ne na farko darajar da musulmi Allah ya daga shi akai a wannan yaki da za su gwabza in suka kashe su in muka kashe wa'anda ba musulmi ba su mun sani mutlakan yan wutan kuma Allah zai ni zai daga darajar mu saboda mun yaki wa'anda ba musulmi ba domin ɗaukaka karmar Allah idan suka kashe mu mu ɗin ban mutu ba wallahi rayayyu ne a gurin Allah kuma zai saka ya mana da aljanna da haka shi yasa Allah ya kira mu wa antumul a'launa kuma ku ɗin ku ne madaukaka in kuntum mu'minin in har kun kasance ku ne Allah ya ce iyyan taskum karfun in wani ciwo ya same ku wani niki ya same ku to ku sani faqad masal qauma karfun mislu haqiqa mutanen makka ko kuma waɗanda su ba musulmai ba su ma irin wannan miki na kiwon ya same su da haka in ya same ka kaji zafi ka sani su ma don ɗaukar kalmar kafirsun ya same su ashe mu ne ya kamata mu daure watilkar ayyamun dawilwa Allah maɗaukacin sarki ya ce watilkar ayyamun kuma ɗansa ranakun sai ce nu dawilwa bainan nasu muna jujjuya suna tsakanin mutane yau allah maɗaukacin sarki zai iya sawa kafirai su ci galaba a kanmu gobe sai allah maɗaukacin sarki ya sa mu musulman mu ci galaba a kansu shi sa allah ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lam allahu alladhina amanu kuma domin allah maɗaukacin sarki ya bayyanar da waɗanda suke da imani ai imanin khalisan anil munafiqin zai bayyana da waɗanda suke su masu imani ne ga munafikai da aka ne in mutum munafiki ne aka zo ana wani abu da ɗaukar karmar Allah ya ga cewa zai samu rauni ko kuma wani abu zai same shi to zai koma gefe ya laɗe wannan siffa ne ta munafikai shi yasa Allah madaukakin sarki yayi wannan da ya jarabce mu mu ci galaba wata ran a ci galaba akan mu mu kashe wata ran a kashe mu domin ya bayyana da mu munafiki akan mumini ko ya bayyana da mumini akan munafiki a gane su waye muminai duniya ta san muminai wa yattaqida minkum shuhada sannan ya girmama wasu shashi da yin shahada kamar yadda ya ce wa yukrimuhum bi shahada ya girmama su da yin da yin shahada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin ko mu sani Allah madaukakin sarki baya son azzalimi su wane ne azzalimi Allah ya ce alkafirin su ne kafirai wayanda suka zalunci kansu wurin ƙaryata saƙon Allah madaukakin sarki abinda na faɗa daidai ina roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓa mana ko ba mu ikon aiki da shi wanda ne kuskure karancin sani ne ina roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta min سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته